بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس ألم نكن فيما مضى من الأيام في خير عميم وعيش هني وأمن من الخوف وفتن في أمور الدنيا والدين ولا شك أن الأمن من نعم الله علينا وقد نبه الله سبحانه وتعالى قريشا على هذه النعمة ليتضرعوا ويرجعوا عن غيهم إلى الرشد حيث قال الله سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهكذا أيها الناس قد أطعمنا الله وآمننا من خوف أما اليوم فكل إما خائف وإما جائع وإما جامع بين الخوف والجوع وأشد من هذا كله فتنتنا في الدين فقد أعمى كثيرا من المسلمين الفقر والجوع والخوف عن دينهم فلا يفرقون بين الحلال والحرام ولا يأبؤون بتعلم دينهم وتدبيقه إلا نذر يسير فإنا لله وإنا إليه راجعون إذا فما الحل من هذه الفتن والمشكلة فقد ذكر العلماء ما المخرج من هذا فقالوا من معالم الخروج من الفتن اولا الاتسام بالكتاب والسنه الصحيحه قال الله سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسن كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض رواه الحاكم والصح والألباني أيها الإخوة وليس الانتسام بالكتاب والسنة مجرد ألفاظ تتمضمض بهما الأفواه من غير عمل بهما لا بد من تطبيقهما في جميع الحياة دنيا وأخرى ثانيا التوبة النصوح فهي واجبة في كل وقت وهي في هذه الأوقات أوجب قال الله تعالى فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وفي قوم يونس لنا عبرة ثالثا تقوى الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله سبحانه وتعالى ايضا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وتقى ايها المسلمون سبب للخروج من المصائب وإجداء الرزق وقرار الأمن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رابعا لزوم الاعتدال في جميع الأحوال فينبغي في ذلك الخض من الفتن والمصائب ألا يفارقنا هدوءنا وسكينتنا ومروءتنا فذلك دأب المؤمن الحق الذي لا تبطره النعمة ولا تقنعه المصيبة ولا يفقد ثوابه عند النوازل ولا يتعدى حدود الشر في شأن من شؤون وأخذ وأحد ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال لنا من سلفنا الصالح رحمة الله عليهم خامسا الرفق والمجانبة الغلظة الرفق ومجانبة الغلظة والتعنف سادسا الرحمة بين الخلق من لا يرحم لا يرحم سابعا مراعاة المصالح والمفاسد ثامنا إشاءة روح التعاون على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ثامنا التحلي بالشجاعة والفهم الصحيح لمعناه اعلموا أيها المسلمون أن الشجاعة لا تقتصر على الأقدام في ميادين الوغى بل هي عم من ذلك فتشمل الشجاعة الأدبية في التعبير عن الرأي بالصرع بالحق وبالاعتراف بالخطأ وبالرجوع إلى الصواب إذا تبين قال الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا يخاف المؤمن لومة لائم في الحق عاشرا إحياء روح الشورى بين المسلمين هادي عشرة حسن التفاؤل ثاني عشر الدعاء والإيمان بالقدر والقضاء بالقدر والقضاء yan wa musulmi a gurji abin da khutba take faɗa mana tunatar da mu ne da waye a dan tafiya babu shaka a wasu shekaru suka gabata a wannan ƙasa ni na riska wasu sun riska yan bana bakwai su kuma sun ci bala'i ne a najeriya mun kuma riski lokacin da ake zo na zaman lafiya cikin aminci babu kuɗi babu kaza babu kaza amma ana zaune cikin aminci za ka yi tafiya sai dare ka ta ka tafi inda kake so ba ka cin tsoro ko da mutum bai da shi ba a fahimta saboda zaman lafiya da ake da shi mawadata akwai tausayi tsakaninsu a cikinsu masu mulki suna kula da talakawansu dukkan wasu ɗabaka dai ana tafiya ta kafulun ijtima'i ana tafiya gaba ɗaya yan wa musulmi mu sani cewa babu shakka shi zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata yana daga cikin abubuwa wanda suke ni'ima ce ta Allah maɗaukakin sarki waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ringa faɗakar da ƙuraishawa sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kira zuwa gaskiya suna turjewa Allah ke kanta yake kanta musu ni'imomi din dan su dan su tabbatar da ni'imomin ta hanyar wato biyayya ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya ga masu Allah ga ɗamahu min ju'in wa amadahu min khawf ba su da tsirrai ba su da wajen noma amma Allah ba su abinci ya ba su kaza kuma suna zaune cikin lafiya ba a kawo masa cikin garin Allah ce to su kula da wannan abin domin kula da wannan ni'imomin yana tabbatar da zama lafiya yana kore yunwa a cikin rayuwa don haka ya ku yan uwana musulmi mu ma haka Allah ya mana a wannan ƙasa Allah ba mu kwance hankali ya ba mu zama lafiya musamman mu yan arewacin Najeriya muka ji fitintune daga can inda musulunci ke da karanci amma kwanan nan Allah shi kiyaye mun waye gari mun zama cikin tsoro daga wanda ke cikin firgici sai wanda ke cikin fama da yunwa sai wanda ya haɗa gaba ɗaya guda biyun yunwa da tsoro da firgici yan uwanmu da ke zamfara da wanda suke kasashen katsina da wanda suke cewa ƙauyuka ma ko da anan ne suna fama firgici kai ba ma can ba har cikin gari inda muke ciki tunda ya kai za su gari har cikin garin zaria har cikin waje waje abin nan kofar koyon bane ko kofar wane ne kofar gayan a sace mutum za a zo a cikin hajji a nda a sace mutum to ka gaba inda ke da aminci a ƙasa kenan da haka kowa na cikin bala'i wani abin ya shafa da inda kai ba dama mai tafiya ko muhimmancin ta aka ce mata yi kowa na ji tsoro sai wanda ya kasada sannan zai wani tafiya din to wannan fitina muke fama da ita disam haka ake fama da fitina a cikin addini su kurkucewa addini cikin al'umma rashin koyon addini rashin tsaye da addini rashin ba addini mahimmanci wannan fitina ta fi ɗaya zama bala'i yan wa musu menene mafita game da wannan masifu da muka tsinci kanmu malamanmu na musulunci alhamdulillah sun yi bayani game da wato wa'annan mafita ga irin wannan masifa din na farko malam suka ce shine al-ittisam bil kitabi was sunna as-sahiha roko da qur'ani da ingantaccen sunna ta manzon Allah madaukakin sarki yana kawo fita ga dukkan wani bala'i shi kuma wannan asali na farko to shine hada dukkan sauran sauran reshe ne na asalin za a fada roko da qur'ani da sunnan manzon Allah yana fudda mutane ga masifa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa lallai ilallan wa man yatasim billah duk wanda ya riko da Allah ya kama Allah ya kama manzo Allah ya rike faqad hudiya ila siratin mustaqim to wannan an dora shi aka hanya dodar ba zai samu matsala ba kenan mafhumul khalafa duk wanda ya kaushe Qur'ani da sunna ya kama ta hanya to ya kama kafar wala me yakin nake ishara akan haka din kullun aka ta tattauna mas'aloli a Najeriya in bala'i duk wani mutum da za a yi da tattauna sai ka ji ana kama kafar wala ba a magana a koma kan hanyar Allah ba a magana halama wanda ke magana suke firar dukkan su ma saban Allah ne ba sa tunanin cewa saban da suke wa Allah maɗaukakin sarki da abin da suke zai jawo bala'i a bayan ƙasa ba sa tunanin zina da matan aure da ake yi luwaɗi da ake da yara da shan giya da ake da sace kuɗin mutane duk ba sa kallon wannan amma cikin matsalar da ta haifar ta jama cikin wannan hali din to kitabul sunna shine ba wai a ringa faɗa ba mun yi da qur'ani da sunnan manzo Allah a sai an yi aiki da su sai kawo kanka tsawa ka daina wani yau kai tsawa ya daina sannan za a samu zaman lafiya amma ku rubuta zina ta ma abun da abun nan ƴaƴa nawa ake diba akai gidajen da ba nasu ba kuma daga cikin manyan masu magana wani suke faɗa jiki Allah shi kiyaye manzon Allah kuma yana ce mana lalle ya bar abuwa guda biyu da in mu rike su ba za mu shiga matsala ba lan tadillu ba da kuma ba za mu bace kin su ba shine qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ya koyi yana musulmi mu yi kokari wajen dabbaka abin da malamai ke karanta mana na qur'ani da sunna kada mu ɗauka kawai wasu abu ne kamar shafa labari shuni ko kuma nobel ne da za karanta ko fim da za ka kalla ka tashi an an faɗi ƙur'ani an faɗi sunna abin da ake nufi shine kai ka gyara abin da aka ce kuskure ne ko kuma ka aikata abin da aka ce daidai ne sai ka taimaka wajen fita daga halin da ake ciki nan na biyu malin ka ce a taubatun nasuh dukkan masu laifi ne to abin da ake so shi ne mu tuba kuma tuba ta zarar bunu ta tuba da babu ƙari na san abin da nake yi kai ma ka samu da kai waɗannan abubuwan suka contributin suka haɗu suka zama wani masifa ɗin to mu tuba mu gyara saboda Allah madaukakin sarki yana ce mana walaula iz ja'an ba'suna tadarra'u me yasa mutanen kafin su gabata lokacin da bala'in mu ya zo masu ba su kankan da kai ga Allah maɗaukakin sarki ba walakin ƙasar ƙulubun madan haka mai suka ta suka bushe kada Allah kauna wani haka idan Allah ya jamshe mu da fitina abin da yake mana alam ne cewa mu gyara idan muka gyara sai Allah ya yi wannan masifa da ya ɗora mana kuma Allah maɗaukakin sarki ana cewa ma kana lalu azumin wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba kai manzon Allah kana cikin su sun ci darajarka in kana ciki Allah ba zai musu azaba ba wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfiruna Allah ba zai musu azaba ba in dai suna tuba suna istighfari to in muka tuba Allah zai yayi mana wannan azaba da muke ciki na tsoro da bala'i na talauci Allah shi yayi kuma ai mutanen Annabi Yunus Allah ba da kyakkyawan misali a kansu lokacin da suka kangarewa Allah Allah ya dago rigirgin bala'i da saukan musu suka tuba suka gyara Allah ya san daga sai suke Allah ya dauke wannan bala'in kuma ya cin fada musu duniya suka ji dadi mu ma in muka gyara Allah zai dauke wannan bala'i din abu na uku malamai suka ce shine taqwallah jin tsoron Allah madaukakin sarki yana ga cin abin da ke yaye bala'i ya kawo zaman lafiya taqwa Allah kuma Allah madaukakin sarki ya cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah zai sa masa mafuta wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah azzace da bai tsammani ba idan muka sa tsoron Allah madaukakin sarki cin al'amuran mu duk abin da mu al'amarin duniya ne ko na addini mutun tuba me Allah ke so me manzon Allah karantar me salafus salih suke gudana menene salaf suka karantar idan muka yi wannan abun shi ake ce tsoron Allah mu yi abin da aka ce mi war abin da muka aka ce mu bari wannan babu shakka zai sa mu fita daga cin bala'i kuma Allah zai musanya mu da arziki sannan ma Allah na cewa walau an ahlul qura amanu ina ma da mutanen alqariyu da aka masu aji sun yi imani wattaqau sun ji tsoron Allah ai la fatahna alaihim barakatun minas sama'il ardi da sai mu da masa albarkoki daga sama da bayan ƙasa ruwa ya sauko tsirai su fita sannan kuma gwalagwale duk arziki Allah sai ku bude mana tsoron Allah yana taimakawa wajen fita wannan bala'in wa musulmi sannan daga cikin kuma abu na hudu daga cikin abubuwan da ke yaye bala'i kwarme shi shine samun adalci cikin al'amuran mu gaba daya dole mu zama masu adalci a cikin al'amura me yake nufi da adalci a nan wajen shine kada bala'i ya sa kawai shi kenan mu rude gaba daya mu rasa magana ta tsayayya guda ɗaya ta arziki in zalunci wani a magana in zalunce shi a kuɗi in zalunce shi al'almura wane zalunci wane dole mu zama masu adalci a wajen magana mu da ayyukanmu ba kula da fati ba magana pdp ba magana app ko apc ko abga ba wannan magana dole mu zauna da adalci ko za a iya wannan a cikin rayuwa ka ga ɗan takara an tsaye da shi ɗan waccan fati shi fa naka cancanta ka ce aji a zaɓe shi ya kai musulmi za ka iya wannan abun idan ka kase ka zama azzalimi ka zaci al'umma ka ci amana al'umma kuma ka taimaka wajen ruguta al'umma ɗin kai ma dole sai mun gyara mu zama adalai masu tsayawa gaskiya a cikin rayuwarmu daga cikin abubuwan da ke taimaka mana wajen fita daga cikin bala'i yan uwa musulmi shine tausasawa da rashin kausasa magana a lokacin bala'i ana buƙatar tausasawa ne da wajen bayani a cikin abin nan kamar malamai da kan gama malamai cikin bayani in wanda malami ya kuskure zai wanda zai raddi sai ga an kausasa magana wani ce wannan jahili wani ma jefa ce wani dan luwaɗi ne wani ce kaza kaza cikin malamai ana sa wani masifa a lokacin ake wala cewa me zai gyara muke na aka zama wannan matsalas dole mu zama da adalci muna da tausa magana muna lissafa abin za mu faɗa ko da mutum yana da saɓani a mu dole mu adalci a cikinsa mu tausasa sannan tausa tausayi tsakaninmu yana daga cin abin da ke taimakawa abu na bashi da kenan tausayi tsakaninmu ka tausaya 'ya'yanka ka tausaya 'yan uwanka ka tausaya danginka ka tausaya yankinku da ɗummaka wannan yana daga cin abin da ke taimakawa wajen yaye bala'in wa musulmi ba lokacin da ake bala'i ba ka zama ramin kura daga ke sai 'ya'yanki ka koma gida ka ɓoye ka samu kuɗi ka cinye kai kaɗai da yayanka da matanka a lokacin da makwabta suna fama da yunwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba mumini bane mutumin da ya kwana a ƙoshe alhalin makwacin shi na fama da yunwa yan uwa musulmi ko muna kula da halin da makwatanmu ke ciki muna kula da halin da 'ya'yan makwata ke ciki muna da wadata a society wani ya mutu ya bar yara kanana ya bar yan mata muna ji muna ganin ta zama ta ɗan iska ta zama karuwa sai dai mu kowa muna zaginta wani taimako muka yi wajen fidda wannan abu muna ji muna ganin suna yawo da kazanta da yagagun kaya suna ba makaranta ko ta yana ganta ba sa zuwa amma cikin society ba damuwa cikin wannan abun ina rahama a cikin wannan rayuwa yaushe Allah zai tausaya mana cikin wannan rayuwa kenan ba mu da tausaya a cikin wannan abu Allah bai tausaya mana ba annabi ya cewa man la yarham la yurham Allah ce duk wanda bai tausayi Allah bai tausaya masa ba irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ko tausaya wanda ke bayan ƙasa Allah kuma ya tausaya muku ya musulmi da haka dole mu gyara mu go mu ga taimakon junan mu abu na bakwai ko na takwas daga cikin abubuwan da ke gyara bala'i shine shine ya raya tunani na taimakon juna mu haɗa ƙungiyoyi misali angoni mu ce to wannan ƙungiya mun ce ne zan taimakon mutane da ke gajayu marayu ko kuma rasa ƙarfi a cikin wannan abin ko kuma a gari sar gaba ɗaya ko ƙasa gaba ɗaya mu ringa dai raye taimakon mu haɗu ju gaba ɗaya mu ringa taimakon juna akan abin da ke taimakon Allah maɗauka taimakon al'umma kada mu haɗu akan abin da ya taimaka wajen zunubi mu haɗu ne mun ga haɗa kai wajen taimakon abin da ya kamata kun ga abin da yake faruwa abin mamaki mu musulmi ne muke da inda Allah ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi amma ku duba abin da yake faruwa yan kudancin Najeriya suka fi wannan abu ku duba yadda ake fama da banda suna iya haɗa kan su mitin su ce ga karar za su yi kuma ko da wannan karar din ya saba constitution su tsaya akan wannan abun saboda maslahar yankin su da maslahar al'ummar su amma mu kuma ga mun muna zon karazibe ba wani taimakon juna da muke in wani ma ya tashi zai taimaki al'umma a lokacin shine abin yaƙa shi za a yaƙa har ma kisa ana yi saboda yana faɗan abin da ba haka ake so ba ko kuma ya kawo abin da ba haka ake so ta Allah kiyaye abu na takwas jama'a na tara shine at-tahalli bi shaja'a mutane zama sun samu ado sun samu ra'ayi da tunani na shaja'a ma'ana ƙarfin zuciya da jajircewa wal fahamus sahil ma'ana shi ne kuma mutane samu kyakkyawan ma'ana game da me ake ake cewa jarumta me ake cewa ƙarfin zuciya da jajircewa jarumta jama ba shi ne wanda yake kashe mutane an je yaƙi ba a'a jarumta tana nan ta haɗa da wannan amma ta haɗa kuma da mene iya ƙarfin zuciya wajen bayyana abin da kake tunani na gaskiya da tsage gaskiya sannan kuma da furci da kuskure da ka gane kai kuskure shi ma shaja'a ne kai ba daidai ba ina manyan arewa ina suke aka aka jefa arewa a cikin wannan hali din sun yi shiru kamata ku fito ku ce mun yi kuskure mun kasa kaza da kaza muna bacci har aka kunna wa arewa wannan wuta din kuna ganin haka korin wannan abin ya faru babu shakka fulani ne a ƙarshen ƙasa wanda ya haifar da mu a cikin wannan abin kuma masu fulan ɗin alhamdu suna cin gaba mataki ba matakin abin da suke so shine a lalata mana addini shine target na farko a ruguza addini duk sanda talauci a cikin al'umma babu zaman lafiya yanzu ai sallah ka ga tsara mun yau ba zaman lafiya wajen wa zai zo masallaci nan wajen mai lokacin lokacin gun lokacin jefa bababai da yawa mutane sun daina zuwa sallah saboda bala'i to haka aka shirya wa arewa kuma 'yan arewa abin da baka takaici da yawa in ka samu wanda suke masana a ciki za su yi maka analysis na abin su baka ma abin da baka sani ba su baka tarihin matsalas da kuma yadda aka kullata amma duk sun ja baki sun yi shiru kowa wai yana tsoron karye fito faɗi gaskiya sun zama dukkan matsorota kamar mata ba sa fito su faɗi gaskiya ba sa fito su dependent ɗinmu Arewa Consulting Forum wani mataki ake sai dai a je a sha shayi sannan kuma a gobe a je a wani abu daban me yasa ba za a fito a kare mu ba a fito a ce wannan abin da ake ba a yadda ba a yi mitin a tattauna a gaya za a gano matsala amma sai dai a zauna a yi ta abin nan nan dr gumba na ce gaskiya ko ƙarya yake ba ya fito yana faɗin wata matsala da yake ganin shi mafita shi kenan an mai hujumi akan abin nan yes dr gumi yana da ba dama wannan magana abin da ya fahimta dole bayyanar da shi shine matsala wannan abin da ake na karkashe mutane abin nan zamfara wannan yan ta'adda da ake kashewa babu shakka sun yi ta'adda sun karkashe mutane shine solution na maganin matsalas ai masu masu haifar da matsalas ba mutum ɗaya bane kuma an sani nau'i ne matakai guda uku wa'annan 'yan ƙauye filani da suke suna ɗiba mutane su aje su kashe wanda aka ce su kashe to ina masu sa su ina masu kawo makamai me yasa ba a yaƙe su ba an yi shiru ina masu kawo masu makamai ko su ke kawo makamai an kira ɗaya daga cinsu ya ce ai kun san saniya ba ta haihuwa bindiga ba ta haihuwa amination to ina ake samun bindiga ya ce akwai masu kawo masu me yasa ba za a ba a daddake wanda suka kawo masu ɗin ba sannan akwai masu ɗaure masu gindi a hukumance ina suke su da ba a yakansu kun ga kenan ashe wani abu ake daban waɗanda aka rena ake zuwa a kashe me yasa ba za a zakuro ba wani gwamna daga cikin gwamnonin da ke wajen da ake bala'i din ya kira tsohon dan sanda ya ce ya zo ya taya shi yaƙi da wayannan 'yan ta'adda din dan sandan ya je ya aiki sosai da kwamitinsa su tara suka gama bincike suka je suka gano cewa asalin bala'in wasu masu mulki ne tsakanin gurɓatattun zama jami'an tsaro tsakanin gurɓatattun masu mulki da 'yan siyasa su ne a cikin wannan abin su ke ɗauka wani abin ya zo da suna mutum talatin da shida ya ce ga su aka ɗauki faɗin aka aje kawai ba a komai ba sai a za a kashe talakawa kawai su kenan su wa'ancan ba za a kamo su ba har yau baka ji an yi maganar su ba kuma an san da wannan matsala din yau in aka gama dan ta'adda ba mamaki daga Abuja ka ji an maka ce ka sake shi ba shi ka ga yahudanci ake kenan in gasken yaƙi za yi a je a kama waɗannan na taɓa ba da misali idan gidan ka fashe yana zubar da ruwa ai ba zuwa za ka kaɗai ko masu haya suna kwarfe maka ruwan ba ya za a yi in dai kana da hankali in ba sai ka je ka toshe wajen kenan to aje a toshe wuraren da ake kawo makaman da masu daukar nayin wannan yakin da masu fulani akan wannan abun aje a toshe wannan matsalar mana amma wancan talakawa za a kashe su ne kawai kamar da suke kashe mutane za a kona gonaki ne za a kona dabbobi za a yi wani abu kawai mu yan arewa mun ake kare dangi kare dangi an kashe mu a maiduguri an kashe mu a yobe an kaza kaza an ziga wasu wawayen cikin mu sun tashi sun wauta nan ma an samu wasu kauyawa an ziga sun tashi sun wauta nan ma an ji ana ta kashe mu su kuma can sun je suna ta dariya wannan abu kuma talauci na ta ƙara dando mana arna kiristoci suna ta ƙara dannawa su kuma suna fahimta dama suna mai da musulmi kafirai ina ƴan uwa dattawa ina masu sarauta me yasa ba ku fito ku faɗa gaskiya ba ku ce ga yadda ake ba ku yadda ba kuma kun manta cewa Allah dan al'amura a hannunku Allah zai tambaye ku ne to don haka ƴan uwa musulmi daga cikin abin da yayi mana bala'i shine san fito an faɗa amma in kowa ja baki ya shiru yana tsoron cewa wai shi ka a cire shi a mukamin sa ko yana tsoron talauci to ba za mu fita ba kamar yadda hadisin abu daura ke cewa manzo Allah ke cewa lallai ilallan za a yi maku cin kaca za a maku cin kaca musabai suka ce wani cin kaca ba mu da cewa kuna da yawa amma taron tsintsiya babu shara yace suka ce me yasa yace ga kunan saboda kuna kin mutuwa kuna son rayuwa wannan shine kin mutuwa da son rayuwa wanda suka san gaskiya za su faɗa a tsaya gyara suna son rayuwa su yi rayuwa mai daɗi su gwanda cikin air condition su shiga motoci masu tsada kuma ba sa son su mutu shi sa ba su faɗa ba sun sani to ku sani wannan ba zai tsina muku komai ba wallahi tallahi kuma dole sai kun mutu din mutuwa ce ko to wallahi sai kun mutu qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wash shahada mutuwar da kuke tsoro wallahi sai ta same ku kuma sai ku mutu wallahi kuma ai muku hisabi akan abin da kuka bari Allah shi kiyaye daga cin abin da ya kamata mutane su kula da shi wanda ya taimaka mana shine a ringa samun ihra'u shura da kuma kyakkyawan fata yan wa musulmi duk balan da muke cikin din nan kar mu ɗebe kauna cewa ba za ta gyaru ba Najeriya muna fatan za ta gyaru saboda an taɓa samun wasu ƙasashe da wasu lokuta da aka yi bala'i irin waɗannan an samu bala'an da sun fi wannan zama masifa amma an samu daga baya ta gyaru muna fatan za a gyara kada ka taɓarke ƙauna shi mumini har kullum mutum ne wanda yake mai datsuwa shine duk bala'in bai taɓa ɗauka cewa Allah ce la taqnatu min rahmatillah kada ku taɓa yanke ƙauna da rahama Allah maɗaukakin sarki babu shakka idan waɗannan mutane suke ki sun ƙiyadda su gyara Allah maɗaukakin zai aiko wazan da su gyara ana ji ana gani da haka muna fatan Najeriya za ta gyaru ya kai ɗan wana musulmi kai kokari ka zama cikin waɗanda za su gyara ita Najeriya ka zama cikin ka ba da wata gudunmawa wajen gyara ƙasa ta Najeriya ƙasar ka Najeriya inda baka da wajen ba nan ba na goma sha ɗaya jama'a shine to yawan addu'a kuma sai an yi wa'ancan abuwa sai a biyo da addu'a ba haka kurin za ku zara ku ce a ta addu'a mala a ta addu'a ba in an ce ka kawo kuɗi a taimaki wani maraya kuma sai kai ka noƙe a bayan an yi wannan ayyuka kuma sai a addu'a yan wa musulmi yau addu'a cewa Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka dawo mana da aminci da muka rasa ya Allah madaukakin sarki fitina cikin addini da muke fama Allah ka dawo da mu cikin kan cikin hayyacin mu ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya da kuskure ka ba mu ikon ƙaurace musu اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Oh.